بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar 18 ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasad na 114 cikin jiran girkasusun karatun littafin kitabu al-istiqama wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah a wannan littafi nashi yana karantar da mu ne wato tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda ke da alaka da ahadithu as-sifat. Amma kamar yadda ya saba yana yawaita istitradi da bujiro da mas'aloli mabambanta a darussa da muka yi masu yawa a baya har zuwa yanzu yana ta bujiro da maganganu da yake ɗaukowa daga littafin ar-risalatu al-qushairiyya ta abul qasim al-qushairi kuma yana tattaunawa da mai da zance akai yana mana magana akan as-sukur wato maye da yadda sufaye suke fahimtar sa da kuma falsafar su game da maye din kafin mu tafi zai amfani da nan dama don mu mika ta'aziyya zuwa ga ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu ɗalibai a wannan makaranta wanda Allah ya ma mahaifiyar shi rasuwa a jiya kenan shi ne Alhaji Sale Alhaji Sale wancan na kasuwa Allah ya ma mahaifiyar shi rasuwa Allah ubangiji ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah kuma ya ba shi hakuri da shi da sauran ‘ya'yanta da zuriyarta na juriyar wannan rashi Allah kuma ya sa mu cika da imani insha Allah za mu tashi a inda malam ibn timiya yake cewa wa minan nasi man yaqsidu manfa'a lil badn walakin yahsul lahu min al madarrati bil af'ali wal aqwali allati tatawalladu an sukri wa yumla'u an al manfa'ati min dhikrillahi was salati wa ghairihi za iya tunawa yana magana akan cewa shi dan adam abin da yake nema daga maye shine ya gusar da damuwa ya ji wani daɗi a jikinsa ya ji wani daɗi a tunaninsa ya ce dama abu guda biyu ne wato neman a kusa da damuwa da kuma jin daɗi su ne asalin ababen da mutane suke tunƙaho da su a wajen neman maye ana iya samun wannan maye daga abin sha ko abinci ana iya samun shi kuma daga wasu abubuwa daban kamar tsananin farin ciki ko tsananin firgici da tashin hankali kamar yadda ya ambata ya ce to minan nasi a cikin mutane akwai man ya kasudu almanfa'ata lilbadin wanda yake shan abin maye da manufar cewa don ya samu wani amfani a jikinsa lakin ya hasu da lahu minal madarra bil af'ali wal aqwali lati tatawalladu an suk amma kuma zai samu cutarwa garin neman wata wata manfa'a zai cutar da kansa ta hanyar aikata waɗannan ayyuka ko faɗan maganganu waɗanda suke faruwa daga mayan don ya samu mayan abinda yake so ya samu shine amfani ga jikinsa amma ƙarshe kuma zai haifa da kanshi cutarwa zai faɗi maganganu za su cutar da shi zai aikata ayyukan za su cutar da shi daga wannan mayan wa yumna'u anil manfa'ati kuma amfanin da yake nema din sai ya zama bai samu ba min zikirillahi was salati wa ghayrihima zai rasa sallah zai rasa ambatan Allah da wasunsu ma huwa a'zamu ithman min manfa'atihi wanda waɗannan abubuwan da ya rasa zunubin su ya taushe amfanin da ya samu kamar da Allah yake cewa wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima abin da yake nema na fa'ida to sai zama in an kwatanta da zunubin da ya dauka kanshi wannan fa'ida ba ta da wani amfani fa innal ladhata lahasila bi dhikrillahi was salati baqiyatu dafi'atun lil humumi wal ahza domin a dadin da zaka samu daga ambatan Allah da kuma sallah dadi ne mai wanzuwa dadi ne kuma wanda yake yana tunkuɗe bakin ciki da damuwa abin da yake ji na damuwa ɗin da bakin ciki wanda yake ganin inda zai sha giya to zai kawar da wannan bakin cikin to kawarwan tamfara ne na ɗan lokaci sannan kuma zai bar baya da ƙura to da zai amfani da sallah da ambatan Allah zai kawar da bakin cikinsa kawarwa ta dindindin sannan kuma zai ci amfanin wannan ambatan Allah a duniya da lahira ita da sallah ya ce laisa daf'uhu iyahu waqta salati faqat wato abinda sallah take tunkudewa na bakin ciki da damuwa da abin take kawo na jin daɗi ba wai ya tsaya ne a lokacin sallar ba kadai zai wanzu har bayan sallar kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wasta'inu bis sabri was sala ku nemi agajin Allah ta hanyar haƙuri da kuma sallah wa qala kuma Allah yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana mai yin ta aikata alfasha da abinki ففي هذه اللذة والمنفعة العظيمة الشريفة الدافئة للمدار ما يغني عن تلك القاصر abin da ke cikin wannan amfanin na sallah amfani da yake mai girma amfani da yake mai daraja lafiyayye amfani da yake mai tunkuɗe barna da cutarwa to abin da ke cikin shi ya wadatar da mutum an tilkal qasira daga neman irin wancan takaitaccen amfanin da ke cikin giya almani'a mimma huwa akmalu wanda wannan amfanin da ke cikin giya takaitacce kuma zai hana ka samun wannan amfanin cikakke wal jaliba limadarrati turbi tarba alai sannan kuma wancan dan amfanin dan kadan na cikin giya bayan ya hana ka samun amfanin da ke cikin sallah da ambatan Allah kuma zai jawo maka wata barna wadda ta ta ta, ta shanye ta busashe amfanin kenan amfanin da ke cikin giya ɗan kankane kuma ba yi da tasiri saboda zai jawo matsaloli kuma zai katange ka daga samun amfani na gaskiya wannan haka abin yake kamar yadda za a gani idan aka duba a aikaci sannan muka kalli kuma irin hadisai da suka zo na falalar sallah kamar hadisin nan mashahuri na al-imamu abu dawuda da hakim da ibn hibbana sun fitar da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce wa bilalu arihna biha ya bilal ya bilalu tayar mana da sallah ta huce mana takeicin mu asalin kisa hadisin wani wani mutum da cikin sahabbai a kasar sham aka je yana faɗan haka duk da yake akwai riwaya da ta zo doguwa tana cikin mujam tabarani amma tana da nakara a cikin ta amma asalin dai da kisa take a dunkule wannan mutumi aka ji ya faɗi wannan magana cewa bari mu tashi mai sallah ko ma ji saukin damuwar da muke ciki sai ake masa inkari dan me zai amfani da sallah wajen kauda damuwa sai aka je aka tambayi sahabi bilal ko wanin sa sai ce kwarai aka tambayi wani na wani sahabi sai ce kwarai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ce ma bilal arihna bi in ya shiga cikin wani damuwa ko wani kunci kosawa yake lokacin sallah saboda an shiga sallan sai ta fitarwa da mutane musulmi masu yin ta damuwarsu da suke ci haza haza sukuru aljismani yace wannan wa haza sukuru aljismani wannan ana magana akan maye na jiki ke wato jikin mutum ya fita daga hayyacinsa wa min as-sukuri ma yakunu bi hubbi suwa akwai kuma maye a cikin zuciya zuciyar mutum ta fita daga hayyacinta ta dumauce wanda hakan yana faruwa ne bi hubbi suwar da son wani zaki idan mutum yana son wani abu imman nisa wa imman subiya ko mutumin da ya jarabtu da son mata manemin mata wanda ya jarabtu da son mata da manemin maza shi ke nufi da wa imman subiya ko mutumin da yake yana aikin mutanen lu Allah ka tsare to ya jarabtu da son maza a irin wannan ko ya jarabtu da son mata irin so na sha'awa na fasikanci ko tunani yayi na wata ƴa mace ko hotonta ya gani ko gittawarta ko muryar ta yaji kawai sai ya fita daga haicin shi wani a lokacin ma sai ya iya bata tsarkin da ke jikinsa ya fidda maniyi ko ya dinga surutai ko ya aikata wani abu na Allah wadare haka masu neman fasikanci irin wannan suke da irin wannan lalacewa fa innahu idza istahkama al-hubb wa hasala lilmuhibbi ittisalu faqad yasku idan aka samu wannan kauna wannan soyayya ta busashe jikinsa ta fi ƙarfin tunaninsa kuma ya samu saduwa ya gamu da wannan abin ƙaunar nasa to kawai sai ka ga ya rikice ya shiga cikin maye kama ƙala ba'adu kamar yadda wani mawaƙi yake cewa sukurani sukuru hawan wa sukuru mudamati famata iqamatu man bihi sukurani yace sukurani ni ina da maye na samu kaina a cikin maye guda biyu sukuru hawan akwai maye na kauna wa sukuru mudamati da maye na giya shine mudama wanda ake kikewa ita a ara zuba mutane a kofunan su famata iqamatu man bihi sukurani ce to yaushe kake ganin mutumin da yake da maye ninki biyu a kansa yaushe zai miki waqatul jima'i yanqusu tamyizu aksari annasi aidan haka nan lokacin kwanciya ta da mace da ya da da da namiji wasu daga cikin mutane mafi yawan mutane suka rasa tamyizi hankalinsu hankalinsu na barin jikinsu ko huwa mabda'un sufrin kuma daga nan suke hankali ya bar jikinka shine mafarin ka shiga mai wa min as-sukri aidan ma yakunu bi hubbi riyasati wal mal har ila yau dai an ga lissafa mana ababan da suke jawo mutane wato maye a cikin tunani banda maye a jiki na shan wani abu maye a cikin tunani ga daga san fasikanci da ainihin ko tarayyar jima'i na uku kuma shine tsabaragen son kuɗi da shugabanci shi ma yana sa mutum maye a cikin tunaninsa au shafa'il ghaibi ko kuma yana so ya huce haushi ɗaukar fansa mutum yana jin haushin wani ko wasu ko wani abu zai magana ko ya aikata wani aiki da nufin kawai bari ya huce haushinsa kama ce za ka yi ma yaro horo wanda ya riga ya gama baka haushi a matsayinka na uba ko malamin islamiyya ce za ga mutum ya je ya abinda daga baya ana abu ana yaya haka ta faru ya ji mara mutane rauni ko ya ji wa kansa ko wani har ya yi abin da ma sai an kai ga zuwa gun hukuma ko sai an yi ma yaro ɗinki a jikinsa ya fasa mai jiki kaga ba a cikin hayyacinsa yake fushi ya galabaici mutum yana yin abu na rashin hankali ko ya ta zage-zage da makwabta a yi ta fitina da shi to balasana kuma batu akan san mulki da san kuɗi ina jin wani bai bukata wani misali abu ne a fili cewa ɗan adam idan ya kai matuƙa wajen san kuɗi ya kai matuƙa wajen san mulki to waɗannan abubuwan za su sa yi abu da yawa na rashin hankali kamar da hadisi ma zubani yake nuna cewa babu abin da yake canza ɗan adam daga hayyacinsa zuwa rashin hayyacinsa ko da yana da ilimi ya sa abin da yake fiye da waɗannan abubuwan guda biyu san shugabanci da kuma san kuɗi idan suka galabaici tunanin mutum to za a ga abubuwa da dama na rashin sanin ya kamata fa innahu idza qawiya zalika awjaba sufra waɗannan abubuwan san mulki san kuɗi da san huce haushi idan suka yi ƙarfi a zuciyar mutum to za su iya haifan mishi da maye وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب سكرا لأن السكر شبيه ما يوجب اللذة القاهرة التي تدمج العقل waɗannan suna jawo mutum ya fita daga hayyacin shi ne saboda shi wannan shiga yanayi na maye ya yi kama da abin da ke jawo jin daɗi jin daɗin nan da ke tirsasa hankali ya jirkita shi akwai wani irin jin daɗi ɗan adam yake yi idan ya shiga cikin wata murna kamar yadda muka ji a baya kun ya shiga cikin wani damuwa murna tana iya sa mutane su su fita daga hayyacinsu ba ganin yadda 'yan kallon ƙwallo suke ka tuna yadda misali sanda aka ci wani zaɓe 2015 ba aka mutane suka dinga kawo ba su da hankali ba wasu suka dinga kashe kansu ma duk a cikin murna akwai wanda ba su ma mori demokaradiyyar ba kwata-kwata a ranar suka mutu saboda tsaban murna akwai wanda suka ji rauni akwai wanda suka yi asara na dukiyarsu ko ababen hawansu da sauransu to duk wannan murna ce ta fitar da mutane daga hayyacinsu a lokacin malamai da suka dinga cewa ba kyau gani aka yi munafukai ne kamar yan wata jam'iyya to haka yanzu da da nan gidan kallon kwallo ne ana ana shabbal makan Hausa Kano ko sai ga wani kawai geme geme ya miƙe kawai yana ta ihu yana ihu yana tafiya da gudu yana dawa kamar an mai allurar doki kaga wannan sukur ne ko mun gane haka inda mutum zai samu wasu kuɗaɗe da suka fi hankalin da yake tunani sai ka ga ya annuno shi a bidiyo yana ihu yana hauka haka asara wurin yin asara daga nan zai zauti ka wannan iya faɗuwa mafi haɗe rai gaba ɗaya mutu saboda irin wannan damuwa to duka abubuwa ne da suke kau da hankalin mutum sai zama bayi da tamyizi baya iya lissafa abin da ya kamata ya ce wa sababin lallati idrakul mahmud dama abin da ke jawo jin daɗin shine mutum ya kai ga abin da yake so na dukiya ko cin nasara ko abinci ko mace ko wani abu da yake so ko cin nasara akan abokan gabas fa idza kanat al mahabbatu qawiyatan wa idrakul muhabbi qawiyan yace idan ya zama ita kaunar ta yi tsanani sannan kuma riskar abin ƙaunar shi ma ya yi tsanani wal'aƙal wata miyu ga ifani su kuma hankalin da tamyizin masu rauni ne kana zalika sababan lissukun to wannan zai jawo mutum ya shiga cikin mayan mutum ne yana tsananin shauƙin wani abu kuma kafin ya samu ya sha wahala in ya samu ɗin randa ya samu kuma ya zama da hankalin shi da tunanin shi dama suna da rauni average ne ko below average mahala to sai waɗannan wannan hala ta samun nasarar da yake tunanin jin daɗi ce gare shi sai ta tsasa shi sai tafi ƙarfin hankalin shi sai ga fara tambele malam yace kana zalika sababul sukar lakinna ba'af al-aqli taratan yakunu min ba'af nafsi al-insani al-muhib dama wani lokaci shi raunin hankali yana tasowa ne daga raunin zuciyar mutumin da ke son wani abu wataratin ya kunu min kowace sababin wani wani lokaci ko mutumin na da ƙarfin hankali amma sababin da ya bujiro mishi to ya fi ƙarfin shi wali hada ya hasulu min as-sukri lil mubtadi'ina fi idraki riyasati wal mali wal ishq wal khamri ma la yahsul liman itada dhalika wa tabakkala fi daka zaka ga sabon shiga a samun shugabanci ko samun kuɗi ko samun ƙauna ko sabon shiga a shan giya duka waɗannan hankalinsa na iya gushewa amma wanda yake ba sabon shiga ba sai ga ba wata matsala yanzu dangote da yake da biliyoyi dan yau ya ci riba biliyan hamsin ko a jikin shi in ya faɗi biliyan hamsin ma oho duka da ɗaya ne amma kai da kake da wasu ‘yan kuɗi in ka faɗi naira dubu hamsin ka rasa ta sai a yi ta bala'i da kai ranar duka mutanen gidanka ba su gane kanka ran da ka ci ribar rabin miliyan ma kuma haka ihu za ka yi ta yi a kara kana tsalla a kan gadon haka mutumin da yake sabon shiga a shan giya za ka ga cewa watakila yin sha kwalba guda sai ya faɗi a nan wani kuma sai ya sha katan biyu ya tashi lafiya lau saboda ta riga ta bi jikin shi akwai mutumin da abin da ya saba gani na damuwa da takaici da tashin hankali ya saba da ganinsu ba sa firgita shi wani kuma da ya gani kawai sai ya firgici yanzu ka je asibiti irin manyan asibiti ne duka man shika da likitoci da sauran ma'aikata kai wani ma patient relative ne in ka daɗe a asibitin ka ga yau an fitar da gawa gobe an kawo wani kace-kace mota ta buji-buji da shi tun kana gani kana salati kana kau da ido kana kasa cin abinci ka kasa bacci bayan wata ɗaya biyu ku sai ka kasa ba da abu to su rike su suke ma yanka mutane na ruwansu za ka duk wannan abin da suke gani da wuya ka ga wani a cikin su yayi hawaye ka taɓa ganin likita na hawaye saboda an kawo wani patient mai damuwa amma wani baƙo wanda bai saba gana abin ba sai ya zo sai ya dawo ya wuni yana yana jin damuwa yana tuna mara lafiya su kuma ba ruwansu yana cikin ihu na ba za su ci gaba da dirmi samun shi allura suna suna zarar jinin shi da da abin nan musu da alluran su to me yasa saboda sun saba gani ne ko mun gane sabo da ganin abu yana sa ka daina ganin shauƙin sa malam yace fasl ga wata gaba wa min aqwal asbab al muqtadiya lis sukri sama'ul aswat har ila yau daga cikin mafiya girman ababan da ke kawar da hankali akwai jin kaɗe-kaɗe almutriba sauti wanda yake na ana lallon kwaya shi ana mashi ilhani ana lahani a kansa wato sautin mawaƙa da makaɗa da makamantansu min wajani ta fuska biyu min jihati annaha fi nafsiha tujibu lazzatan qawiyatan dama sauti mai daɗi sautin wani tsuntsu ko sautin wani abin kiɗa ko sautin wani ɗan adam wanda yake mai daɗi dama shi kanshi yana da wani ƙarfin daɗi wanda yangamin ma'ahal akal wanda hankali ke busashewa da shi za akwai muryar da ko tilawa ake da ta in kaji sai kaji kana so kamar ka ringa gyaɗa kai haka kamar ka dangaye ko tilawa ake sai kaji kana jin daɗin murya cewa wannan murya ce mai daɗi ko wani tsuntsu ne ko wani abin kiɗa ko makamantansu dama can yana da daɗi na musamman wa min jati annaha tuhariku nafsa ila nahwi mahbubiha sannan kuma dama shi kiɗa da waƙa yana karkatar da zuciya zuwa ga abin santa ka'inan makana kowaye mutum kowaye abu fataha sulu bi tilkal haraka wa shauki wa talab to wannan motsin muryan da wannan shauƙin da neman abin kauna ma'ama qad takhayyala al mahbub wa tasawwarahu da kuma abin da kake tunani idan kana jin irin wannan waka ko wannan muryan lazzatun azimatun sai sai haifar da wani jin daɗi mai girma ta harun akala aidan shi ma wannan suka ga sai ya fi ƙarfin hankali fataji tami'u lazzatul alhani wal ashjani sai wannan daɗin ainihin wato karin muryar da daɗin begen sai su haɗu wali haza yi ƙaranu sama'ul alhani bishirbi kafira da aka za ga so da dama a wurin da ake shan giya ana haɗa shan giyan da sauraren kiɗa duk gidan giya za ka ga ana sa kiɗa ba a shan giya haka kawai a yi shuru kama ana zama makoki sai an hana shi da dajin kiɗa wannan yake sa za ka ga mutum kamar mai hankali amma da za a zo wani waje a sa kiɗa kawai sai ga yana rawa wani mutumin wani ma halar gwamna ne wani ma alaran ma ne wani ma dattijo ne amma inda za a dinga sa kiɗa yana ji yau da gobe to ta zai taka rawa ba haka kwanaki aka samu wasu mata suka dinga sa maza suna rawa ba suka dinga sa musu wata waka ana ana saka su a social media kowa yana ganin su wasu su manyan mutane ne fa da mutuncin su da komai ba suka dinga tika rawa wai ana wai my husband challenge ne ko menene saboda shi kida yana da wannan yana da wannan shugumci in dai kida ne ko mun yadda kake da da takawaka wata da siyasa ka taka kawai zara kakka ji shi ya kuma ga kawai sadda zari'a kenan ko mun gane imma sharabul ajsami wa imma sharabul nufus yace ko dai wato abin sha wanda ake sha dan jiki shine kamar giya din da nauyinta wa imma sharabul nufus ko kuma abin sha da ake sha dan zuciya shine magana da salon zance da faduwa da tashin aman kidan wannan shi yana tasiri ga hankali wa imma sharabul arwah ko kuma da tasiri ga zakata wa huwa ma yuqtaranu bis sauti min al aqwali to kajima yace shine abin da ake gwamawa da kidan na zantuttuka allati fiha dhikrul hubbi wal mahbubi wa ahwalihima wanda ana ambatan so da kauna ana ambatan wato yanayin soyayya me yasa kaga mafi yawan wakokin da ake sun shafi wannan saboda kowanne dan adam wannan rauni ne gare shi dama a dabi'a so da ki yana da gaskiyar raunin dan adam ana iya a ainihin wato a same shi da rauni in an biyo ta abin da yake so ko abin da yake to da haka wani mawaki zai zo yana labarin wata soyayya halama khayal ɗin shi ne ba ta da asali kai kuma kana ji sai ka dinga tunanin taka soyayya kaga kamar da kai yake kamar yana baka amsa ne akan wata damuwarka ko kamar yana yin magana ne a madadinka da kake ganin a dukkanin al'ummu waƙoƙin da ake ci waƙoƙin soyayya suke da tasiri ga ɗan adam har mutane wanda ake ganin su masu hankali fa inna sama'al aqwali sharabun wa ghidha'un wa qutun lil qulubi sauraron maganganu abin sha ne abinci ne wanda yake yake ainihin ake ciyar da zukata fa yajtami'u sama'ul huruf at-tayyiba wal aswati at-tayyiba da ka sai ababan guda biyu su haɗu jin magana mai daɗi da kuma jin sauti mai daɗi fa inda zalika aqwa mimma idan farada ahaduhuma hada su guda biyu da sauti da kuma magana wato ga kida ga waka kuma dukkaninsu masu daɗi masu kama zukata yana yin tasiri fiye da inda kiɗan ne kawai shi kaɗai fiye da inda waƙa ce kawai ita kaɗai mislu sama'i kalamin yatibu lil mustami bila aswatin mulhana kamar mutum ya ji wata magana mai daɗi ba tare da murya ta kiɗa ba ma'ana yanzu aka saka waƙa irin waƙe na gargajiya irin na gangan wa'azu ko infiraji ko mai kaga yana da daɗi amma ba zai saka rawa ba zai ta maka da hankali ba saboda babu kiɗa da za a juya shi haɗa shi da kiɗa sai ga sai shi ma sai ya ba da matsala haka waccan waƙar da ke cikin kiɗa da ake haɗa da kiɗa a cire kiɗan ka gani zancen na nan yadda yake ko ba zai zama irin haka ba yanzu waƙoƙin da muke karantawa na shawara'u jahiliya shawara'u sadar islam zuwa har yanzu ɗin nan ai wasansu abin da ke cikinsa na hikima da tasiri ya fi na waɗannan mutanen kano da kaduna da ina ne amma tun da babu kiɗa ba ka jin wannan a cikinsu da haka da zarar an gwama da kiɗa to sai su ƙara tasiri musulman man yunaji bi hadisi lahanahu aw yajharu bihi jaharan qariba kamar wanda yake magana da wani da zance wanda yake yana lallausa shi ko yana bayyana shi bayyanawa wacce ke wato ana jin sa nan kusa wa misli samai aswatan tayyiba la hurufa biha ko kuma ka ji kida wanda babu waka a cikin sa kaman kidan da za a yi da sarewa misali ko da wani abu ko irin yanzu yanda ake yin akwai irin background music da ake sakawa a wasu fina-finai ko su shirye-shirye kaga tunda babu waka tare da shi zallan kida ne zaka ji dadin shi bai kai dadin kida da waka yace wa aswatul alatil masnu'a da kuma irin sautin da ake ji daga na'urori instrument na kida min al-idan kamar da muka yi eh wa aswatul alati wa ka aswatul tuyur tayyiba ko yau kaman muryoyin tsuntsaye wanda suke masu daɗi irin kukan kanari ko makamantansu wa aswatul alatil masnu'a da sautukan da ake samu daga abin nan na'urori instrument wanda ake almasnu'a wanda aka kera su min al-idan daga abin nan kirare al-idan sune stick wato kaman abin nan da ake irin goge ko garaya wal autar kaga autar ita ce garaya ita ce me ita ce me zare go zare da ake kalli da ake daura mata ita ce garaya wa shababa da kuma float sarewa ke rugo kaga duk waɗannan suna bada murya mai daɗi amma idan su kaɗai ne ba a gwama su da magana mai daɗi ba tasirin su bai kai waɗancan mai gwamawa wa sautin ladhi yulahinuhu al-adami bila huruf ko irin sautin da dan adam yake lahana shi ba tare da wato ya sa kalmomi ba wana hu zalika da makamanta wannan fa amma idan jama'a hada wa hada ko haka amma ka hada sarewa da magana ko garaya da magana ko kaza da magana aka haɗa su guda biyu da waka da kiɗa a wuri guda za ga ya fi ƙarfi wa yi akirufin nufusi ta'asiran azima kuma ya fi ƙarfin tasiri a zukata ta'asiri alhamri kamar tasirin giya au ashar wani lokaci ma fiye da giya domin giya ita don mutum ya shayi watsake shi ke amma tasirin kiɗa da waka zai ci gaba da yi maka eko a cikin kwakwalwarka tsawon lokaci duk sanda ka ji shi za ku waka da watakila ka san tafiye da shekara ashirin in ka ji ta yanzu sai ta tuno maka da wancan rayuwa idan tsohon ɗan abin nan ne kai bungalo ka san su irin su michael jackson da alkeri ka san haƙoƙinsu yanzu kuma alarama ne kai da wani zai kuskure ya sa maka ranar waka sai ka ji kai kana girgiza kai irin na kamar za ka ɓata tubar ka ko kana tuna irin yadda kuke yin wancan rawa da ake ce ma breaking dancing muna yara a kuma da ake ce mashi breaking dancing wanda ake yi kaga mutum kamar maciji yana laban kwayewa to sai mutum ya kamar zai kare tuba shi amma giya ko da ya sha ya watsake to iyakan tasirin take in ban da abin da take lalatawa na na wasu organs a jikin mutane duk dai hanyar yana gaya mana wato masajin da suke sanya mutane su samu maye dan ka san su kafin yi magana akan hukuncin su a shari'a faslun malam yace idan ta bayyana hada idan ka gane waɗannan abubuwa fa'alam annal lazzata was surura amrun matlubun ka sani ya kai mai karatu cewa neman jin daɗi da neman farin ciki to wani abu ne wanda a ɗabi'ance Allah ya halicci ɗan adam wannan wasu ababe ne da yake nema wani abu ne da yake so ya achievement din su gaya ce mafi yawan abin da ɗan adam yake yi to gaya sake nan wannan ya samu jin daɗi abinda ta yi amma abin da yake kira da suna jin daɗin ya bambanta kowa na iya defining mai daɗi a wurinsa amma dai dukkanin mutane sa'ayinsu shine neman abin da za su ji daɗi bal huwa maqsudu kulli hayyin ba ma dan adam ba duk wata halitta to abin take nema ke wa kaunuhu amran matluban wa maqsudan amrun daruriyyun min wujudil hayy saboda haka kasancewar shi abin nema ne abinda kowa ke fata ne shi yasa ya zama wato abin da kowane bawa yake nufata daka jin daɗi dole ne a cikin ɗabi'ar ɗan adam wa huwa min al maqasid wal ghayati bi manzilati al hiss wal ulumi al badiha fi mabadi wal muqaddamat yace kuma wani abu ne na makasadi abin nema kuma wani abu ne na gaya inda ake so a ciki bi manzilati al hiss kamar ainihin wato bi manzilati alhis wal ulum kamar alhis shine sense abinda mutum yake ji ko yake gani ko yake tunani babu dan adam da zai ce bai bukatar wannan wal ulumul badiha da kuma ilimi na tirsashi wanda kowa ya san shi kamar sanin cewa yanzu safiya ne an jima dare ne yau asabar ce nan da muke sunan shi garin zaria kaga wannan ai ilimi ne na badihi babu wanda bai san wannan ba in ba mahaukaci bane shi bai san safiya ba bai san dare ba bai san nan jana'iza ake yi nan sallah ake ba sai dai mutum mahaukaci ilimin da baka bukatar sai an koya maka to wannan irin ilimin larura ne ga dan adam kuma da za a sallabe mai shi rayuwar shi ba ta yi ba da ba ɗauki mutum a aje shi a wani waje inda bai gane dare da rana bai sanin ko a hankalin shi jirkice bai gane tamfir yake ko yana da kaya bai gane nan cikin mutane yake ko cikin dabbobi kaga ya fita daga dan adam to irin wannan ilimin wanda dan adam ke bukata shi haka kuma dan adam ke bukata zuwa ga ya ji daɗi darura ce gare shi fa innal insana bal wa kullu hayyin lahu ilmun wa ihsasu kowanne dan adam yana da ba ma dan adam ba kowanne mutum kowace halitta yana da wannan ilimin kuma yana da ihsasi ba dan adam ba kare yanzu hatta ɗan ƙananan dabbobi ƙwari ai in ka lura misali ƙwaro ƙanana waɗannan waɗanda ba sa son haske irin su abin nan cockroach kyankyaso da sauransu ai suna jin motsi kafin hasi za su gudu saboda Allah ya ba su wannan ɗabi'ar ta gane cewa yanzu za a cutar da su ne ana so a kashe su kuma su ma duk abin da suke nema abu ne da suke so su ci su ji daɗi suna yin jima'i suna so su ma su ga sun samu wuri mai kyau sun yi gidansu mai kyau wannan duk halitta haka take tsuntsu ne dabba ne ko menene yana son ya samu inda zai huta abin da zai ci mai kyau ya tara da iyalinsa kuma ya reproduce ƴaƴansa ya nuna musu yana son su sannan kuma ya tsare kanshi da duk wata cutarwa da aka misali nan kana da dabbobi kaji ne ko tumaki ne ko a makamantansu za ka ga sun san abin da in sun taɓa zai cuce su sun san abin da in sun taka zai cuce su in ana ruwa sun san su nemi da za su fake haka duka ihsas ne wannan kowane halitta da Allah ya yi Allah cikin iyawarsa ya ba wannan halittar wani ɗabi'a na gane ya za ta rayu walahu amalun wa irada kuma yana da aikin da yake wa irada kuma yana da nufi zai nufaci ya kaza ko ba zai kaza yau kai ibn timiya ya zama gashi nan dai zaka ga a cikin a cikin wani fanni ma yake magana ga nan dai ya taratsawa daga daga kan ɗabi'a dan adam yanzu zuwa ɗabi'ar dabbobi zuwa menene kamar wani farfesan abun nan biology ne ko wani ne ko kai nan dai yace a fa amaluhu la yajuzu an yakuna kulluhu nazariyan wa istidlaliyan yakifu ala dalil aikin da dan adam yake da aikin da sauran dabbobi suke yi ba za a ce wai duk aikin da za su yi sai abin da suka sani a ilmance kuma suke da dalili na ilimi sannan suka yi shi ba akwai abin da kawai suna yin shi ne a badihi haka Allah ya halicci su balla budda lahu min ilmin badihiyyin awwali akwai wani ilimi na ɗabi'a da Allah ya yi tun fil azal ya kimsa a cikin waɗannan halittun da annahu lawwaqafa kullu ilmin ala ilmin akhar da lazima ad-dawr aw at-tasalsul da za a ce duk wani ilimi wato duk abin da ɗan adam ya sani yana buƙatar sai in an wani ilimi ne ya koya mashi wannan abu misali ilimin lissafi da ilimin gini da ilimin aikin tela da ilimin tuka mota kaga duk sai ka koya bai cikin ɗabi'a da Allah ya dace ka akai amma yanzu yaro ƙarami misali da ya ya gane cewa idan mamarsa ta miƙo masa nono baki zai kai da ya gane me yasa bai zira daidai hancin shi ba akan akan bakin nono da yayi gane cewa idan yana jin yunwa bari ya kuka da yayi gane cewa bayan lokaci kankani in yana so ya motsa bari ya fara rarrafe yana nan yana rarrafe kuma sai ya gane kai rarrafe ba zai kai shi ko ina ba bari ya fara miƙewa har ya zo ya fara tafiya yadda kowa yake ayi kuka da gudu wannan duka ilimi ne badihi Allah ya kimsa mishi wannan fikirar wannan fitarar sai yi da yaya misali kifaye da ke cikin ruwa suke gane cewa bari su dinga ninkaya cikin ruwan nan suna neman abin da za su ci Allah ne kimsa musu wannan to in ka ce duk wani abu da mutum ya iya ko wata halitta ta iya sai da aka koya mai to wannan abin da aka koya mishi kuma ya koya mishi to shi za a samu tasalsuli kenan wanda bai da nihaya kuma gane da ake ce akwai ilmomi da fahimtar da Allah yake kimsa mutane ba sa bukatar sai kowa ya ga musu ba mutane kadai ba ma hatta sauran halittu fa innahu idza tawaqqafa al-ilmu thani ala ilmi al-awwal fal awwal in tawaqqafa ala dhalika thani bi haythu la yakunu illa ba'dahu lazima daw idan aka ce ga wani ilimi na farko yana ba za a same shi sai an same shi za a samu na biyu shi ma na biyun ba za a same shi sai an samu na farkon za a yi ta kewayawa a wuri ɗaya kenan a rasa ina ne asali wa in tawaqqafa ala shay'in qabla dhalika al-awwali lazima tasalsu idan kuma ka ce wannan na farkon yana da alaka da wani kafin shi haka dai za a ci gaba da tasalsuli wanda malaman mantiki suke kawo shi a cikin abubuwa tasalsulul la nihaya ibn taymiya a cikin annubuwat ya musu raddi wannan akan waɗannan abubuwa fala budda min ilmin awwal yahsul ibtida'an bila ilmin qablahu wala dalilin wala hujja wala muqaddim dole a ce akwai wani ilimi na farko da yake samuwa ga halittu ibtida'a haka Allah ya kimsa musu bila ilmin qablahu ba dan suna da wani ilimi kafin shi ba wala dalilin ba dan suna da wata hujja ba wani dalili ba wala hujja ko ta hujja wala muqaddima ko an zauna an karanta musu shi wannan shine al-ilmul badi wannan yana da alaka ne da batu akan fitra da Allah ya yi wa mutane ta gane gaskiya ta gane cewa Allah shine mahaliccin su kuma Allah ya faɗa afwan manzala sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra ana halattan kowanne adam akan lafiyayyar dabi'a ta gane gaskiya su malaman falsafa da ainihin wanda suka bi su cikin ilmul kalam suna cewa a'a ai duk wani ilimi sai an sai da wani nazari da zai tabbatar da shi in ba ka ba a cewa ilimi sai da wata muqaddima sai an koya sai an gaya wa mutum da haka ba su yarda da tauhidi na ainihin alfitri da kowane bawa yake a kai ba shi kuma Allah subhanahu ta'ala ya ya ya ya kaddara haka kuma akwai rasu shi da suke nuni zuwa ga haka zamu ga mu ji su a gaba in yi wannan magana wadhalika علم علم علم بدأ النفس وابتدأ فيها وهو أول shine wannan ilimin wanda badahan nafsa ya fito ai kharaja minan nafs ya fito daga cikin rai wa tudi'a fiha kuma anan aka fara da shi wa huwa awwal shine farko to yusamma badihiyan da aka ake ce mishi albadihi wa awwaliyan ake ce mishi na farko wa huwa min nau'in min nau'i ma tsarrun nafsu ilayhi shine ilimin wato abin da rai take da tsananin bukata zuwa gare shi فيسمى ضروريا لا كاكي تمشى العلم الضروري فإن النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى rai a wani lokaci tana buƙatar wani ilimi na cikin sashi da kuma wani aiki kamar motsi din ilimin cewa abu kaza kaza ake yi shi rai na da buƙata ga yadda ake yi shi sannan kuma aikata abin a aikace kamar da muka misali da rarrafe da tafiya da kuka kaga duk wannan aiki to dan adam da ma sauran halittu duka suna da wannan tsananin bukata zuwa ga wannan ilimi kamar yadda misali zaka ga dan dan akuya ko dan tinkiya in ta haifi danta da zaran ta gama lashe shi din nan sai ka kawai ya miƙe ya nemi nono ya nemi nonon uwarsa ya kama sha kaga wannan sanin cewa ya kamata ya sha nono da kuma miƙewa da ya nemi nonon kaga tunani ne da kuma aiki ba wanda ya koyar to wannan shine ilmul badihi yace wa zalika al-amru al-ikhtiyar ikhtiyari ne wannan al-idari lahu muradu wannan aikin al-amru al-ikhtiyari shine aikin da zaka iya yi kuma zaka iya bari kaman ka zauna ko ka miƙe kaga al-amru al-amru al-ikhtiyari kenan akwai kuma al-amru daruri yanzu numfashi da mutum yake yi da jin yunwa da yake da jin bacci da jin fitsari ko bayan gari wannan al'amalin daruri ne ko kana so ko ba ka so sai sun zo gari ka lokacin sai lokacin jin baccin ka yi dole ka ji bacci lokacin mutuwa ka yi dole ka mutu lokacin wato jin bayan gari ko jin fitsarin ka yi dole ka ji fitsari ka ga bambanta da ka miƙe ko ka zauna ko ka tafi ko ka tsaya wannan shi ne al'amal al-ikhtiyari to wannan al'amalin ikhtiyari wanda kake shi da iradarka lahu muradu shine abinda halitta ke nufata da kanta fa zalikal muradu imma an yurada li nafsihi aw li shay'in akhar yanzu ya gama duk wannan kwana ya dawo kan magana daga cikin abubuwan da mutane suke muradi da kansu shine magana da ake tun farko daga cikin muradin dan adam da sauran halittu akwai muradi na menene na ladda da surur mutum da kanshi akwai abin da yake nufata dan abin akwai abin da yake nufata dan wani abu daban ma'ana akwai abin da dan adam ke nufata wannan shine shine gaya da kansa kaga li nafsi kenan akwai abin da adam ke bukata wannan shine wasila zuwa ga wata gaya alal misali a dan adam yana bukata zuwa ga ya ji daɗi kaga yanzu jin daɗi gaya to akwai abubuwan da zai yi don ya ji daɗi su kuma wasa'il akwai kuma abin da jin daɗin yana yin shi ne don wata manufa kamar abin da kake so ka ba wani haushi sai ka ji daɗi saboda ya ji haushi abokin hamayyar ka ne irin abin da mata suke wa junansu kishiyoyi ko ko abin da abokan hamayya akan wani abu suke wa junansu akwai abin da za ka nufaci yin shi na magana ko aiki ko wata makarƙashiya so kake wane ya shiga damuwa to in ya shiga wannan damuwar kai kuma sai ka ji daɗi ka ga yanzu wannan aikin da ka yi wasila ne ba shi ne asali ba ba za ka ji daɗin ba sai in an kai ga zuwa ga wancan ko kuma abin da shi kan shi jin daɗin shi ne gaya wala ya juzu an yakuna kullu muradin da ghairi bai yiwuwa ya zama duk abin da ake nema ana neman shi ne don wani shi annahu in kana allazi qablahu da'iman lazima daw in ya zama cewa duk wani abu da kake neman yi kana neman yin shi ne dan wani ba dan kan kansa ba to nan ma za a yi ta kewaye ne wa in kana allazi ba'dahu da'iman idan abin da ke bayan shi shi ba na tutur ne lazima tasalsul wannan kuma za a ci gaba da tafiya wani labin bayan wani wani labin bayan babu iyaka fala budda min muradin matulubin mahbubin li nafsi da ka ɗabi'ar ɗan adam babu makawa a kona abin ɗan adam yake nema abin da yake so abin da yake kauna dan shi abin ba dan wani abu ba fa idza hasala al mahbub wal matlub al murad fa iqtiranu al ladha wal ni'ma wal wal farih wa surur bihi ala miqdari quwwati mahabbatihi wa raji wa quwwati fi nafsi da ka idan fa idza hasala al mahbub idan abin da mutum yake so ya samu gare shi al-matlub abin da yake nema al-muradu abin da yake ya sa gaba a kansa ya samu wannan abin faqtiranul ladza samuwar jin dadi wan ni'ma da samuwar ni'iman wannan abin da yake nema wal farah da farin cikin da zai ji dan ya samu wasurur da jin daɗin ya samu bihi sakamakon abin da ya samu ala miqdari quwwati mahabbatihi wa iradatihi wa quwwatihi fi nafsihi amrun gauqiyyun wujudiyyun daruri gwargwadon ƙarfin ƙaunar abin gwargwadon ƙarfin san abin gwargwadon ƙarfin zuciyar mutum to jin daɗin can da farin ciki wani abu ne da yake cikin ɗanɗanar rayuwar mutum kuma abu ne na dole wato duk sanda mutum ya samu abin da yake so bai isa ya ce ba zai farin ciki ba dole zai farin ciki duk sanda mutum ya samu abin da yake nema a ɗabi'ance zai farin ciki amma me zai yi ya nuna farin cikinsa to wannan ya sha bamban daga yanayin mutane da yanayin ƙarfin son wannan abu da yanayin tasirin samuwar wannan abu da yanayin yadda ainihin wato yake reacting ga abin da yake so wani haza galaba ala kalamin ubadi sufiya ahalul iradati wal amali ismu zauki was sururi wan ni'ma zaka zaka ga maganganun sufaye akwai yawan amfani da irin wannan kalma zauki sururi ni'ima saboda wani abu ne da suka sa a cikin kalmomin su da suke amfani da shi fashahawatu wal iradatu wal mahabbatu wat talab kaga sha'awar abu da nufatarsa da sansa da neman sa wa nahu dalika min al asma'i da kwatankwacin waɗannan kalmomi al mutaqariba wanda suke kusa da juna idza ta'aqqaba al zawqu wal wajdu wal idraku wal wusul wal nayl wal isabatu wa nahu dalika min al asma'i al mutaqariba ta'aqqaba dalika al ni'ma wa surur wal ladha wa tib wana zalika min asma'il mutaqarrib akwai abin da suke cewa az-zawq dandano wal wajd da kuma wato yin samun samuwar abu wal idrak da riskarsa wal wusul ko kuma kaiwa gare shi wal nail ko samun sa wal isaba ko samun nasara duk waɗannan kalmomin zaka ga suna cikin dictionary su fa wa nahu zalika min al-asma'i al-mutaqariba da ire-iren waɗannan cikin sunaye masu kusa da juna idan aka same su to aqibu dhalika an-ni'mata was-surur wal-ladhatu wat-tib abinda ke biyo bayan su shine ni'ima da sururi da ladha da da ainihin tsaiba wa nau dhalika min al-asma'il mutaqariba sunaye kwatan kwatan wadan fa inna jinsal ladhati yata'aqqabu idrakan mala'ini المطلوب الملائم المطلوب ليس هو مدرك الملائم المطلوب كما يعتقد بعض أهل الفلسفة والكلام yace fa inna jinsal ladhati domin shi jinsin alladha jin dadi ya ta'aqqabu idrakul mula'im al-matlub yana biyo bayan samun abin da ake ganin ya dace kuma abin nema laysa huwa mudrikul mula'imil matlub a ba shi bane abin nema din ici dadin ba shi bane abin nema yana biyo bayan samun abin nema ne kama ya taqidu ba'du ahli falsafati wal kalam kamar yadda falasifa suke gani akwai falasifa da suke ganin shi dadin da kansa shine abin nema shi kuma yin mutum yake cewa jin dadi yana biyo bayan samun abin nema ne wannan magana ce mai zurfi yake zama a cikin ilimi na filosofi wanda kuma zaka ga yana daga cikin abu da yake kasimi wanda ya raba tsakanin falsafar musulunci da falsafar ainihin duniya da ba ta musulunci kamar wanda zaka yi cewa falsafa ta materialism wato almadiyya me yasa musulmi yake iya haƙura da wasu abubuwa waɗanda yana jin daɗi ta inda zai yi saboda gundarin jin daɗin ba shi ne abin da yake nema ba in yasa su kuma a falsafa ta maddiya duk abin da za a ji daɗi ba iya za a yi zuwa a je aikata za a iya neman shi ba tare da la'akari da me zai biyo baya ba wannan yasa kaga misali a duniya ta materialism ba a haramta ababen da suke daɗi ne kawai dangin giya da zina da kaɗe-kaɗe hatta ma yanzu irin luwaɗi da abin nan maɗugo da duk wani abu wanda yake kawai dan adam yana yi ne dan kawai ya more kake ga ana gogoriyar sai an halasta su saboda wannan nazariya ce to ai dan adam daɗi yake so ya ji a wannan duniya karkashin Allah da yake ba da labarin faɗin sa cewa in hiya illa hayatu lad dunya namutu wa nahya rayuwar ta duniya ce kawai mutuwa da haihuwa mutuwa da rayuwa ce babu wani abu a bayanta shi ko musulmi saboda imanin shi da cewa ko ta rayuwa bayan wannan kuma wannan rayuwar za a bayan wannan za a yi mishi sakamako ne akan ayyukan da ya yi a nan da haka ya dole ya tasasu zuwa ga barin wani abu da yake jin daɗinsa ko wanda yake ganin ina ma da ya kamata ya yi shi saboda ya tsira a wacce rayuwa to shi sa a ƙarƙashin wannan sai sun kafa ƙa'ida cewa ai shi ɗan adam a wannan rayuwa abin da yake nema kawai shine ya more kuma duk abin da yake so ya yi ya more to wannan ita ce gayarsa shine mutum ya yake musu radiya na cewa ɗaya ɗabi'anci ma ba haka ba ka ba kai ga maganar nasu shi ai ba daɗi kawai ɗan adam yake nufata ba a yana nufatan wasu buƙatu ne waɗannan buƙatun idan sun samu suke haifar mashi da jin daɗi ko kuma buƙatun sun bambanta daga yanayin tunanin mutane da irin tarbiyyarsu da irin tunanin da suke a kai da ma irin matakin rayuwa yanzu abin da ke yaro zai yi ji daɗi daban ne da na babba abinda mace ta ji daɗi daban da namiji abinda mai ilimi yake jin daɗinsa daban da wanda bai da ilimi a kowane jinsin mutane da haka sai ci gaba da cewa to ana nan kuma sai wato a sufaye da suka yi ta ɗauko falsafa suna zuba ta a cikin tarbiyyar sufaye sai suka kai ga waɗannan abubuwa sai su ma suka kai ga irin wannan fasara shi suke halasta wa kansu abubuwa da dama wanda suke haramun ne a shari'ar musulunci sai su ce ai su haƙiƙa suke bi wato haƙiƙa shine ɗabi'a ta ɗan adam yadda suka fassara ta suka juya ta cewa ai a haƙiƙance waɗannan ababe ababen da fata ne kuma su za su yi su da ka ake samu ka ji an ce ga wani sufi yana yin yana bin dabba ko yana yana yana yana yin fasikanci ko yana zalunci yana ansan dukiyar mutane amma kuma dai yana ganin halasa saboda me yana jin daɗin yin wannan abu ko yana yin maganganu marasa daɗi ko yana shan abin maye da tunanin cewa ai yana morewa ne kama galaba ala ahli tasawuf wal ibadati zikr zalika yace kamar yadda wato masu sufanci da ibada su ma wannan ya galabaice su وغلب على كلام العلماء المتكلمين أهل النذر أهل النذر والبحث والكلام haka kuma malamai a cikinsu wanda suke ‘yan ilmul kalam masu bincike masu tattaunawa akan waɗannan abubuwa su ma ji wannan a cikin maganganunsu ahalin badihati wal nazari wal darurati wal dalil wal islam wanda suke magana akan al'amuran da suke ɗabi'a ɗan adam al'amura na nazari da bincike al'amura na larura wanda dole ne sai ɗan adam ya yi su da kuma magana a kan dalili da yadda ake kama hujja da shi duk masu wannan a cikin zurfaffen ilmul kalami suke waɗannan zartuttuka nasu wa kullu wahidin min hadaini amrayni tahtahu ajnasu wa asnafu kowanne ɗaya cikin abubuwan guda biyu wato waɗancan da ke faɗa allalla da asrur cewa kasan su akwai jinsi kala daban-daban da kuma silfi wato kashe-kashe da rabe-rabe masu yawa ba'aduha haqqun wa ba'aduha batil akwai wanda suke gaskiya ne shari'a ta tabbatar da su akwai wanda suke barna ce ba gaskiya bane falihadha wajaba atibaru dalika jami'ihi bil kitabi was sunnah daka duk waɗannan abubuwan magana akan lalla da surur da wajdu da idraki da wusuli da isaba da wane ne duk waɗannan ya kamata kowane ɗayansu sai an auna shi da ma'aunin alkur'ani da sunna duk abubuwan nan da ya bada labari da abubuwan da yake takaitowa ya ce kowane ɗaya wajibi ne a auna shi da ma'aunin alkur'ani da sunna fa khairul kalami kalamullah mafi alherin zance shine magana Allah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma mafi alherin shari'a ita ce shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam walihadha kana a'immatul huda mimman yatakallamu fil ilmi wal kalam dan kaga limaman shari'a wanda suke magana akan ilimi da zancen mutane aw fil amali ko suke magana akan aiki wal huda da shari'a wa tasawuf suke magana akan sufanci yusuna suna kullun suna jan kunne bittiba'i kitabi was sunna cewa za ka yi sufanci in za ka bi shari'a in za ka yi magana akan ilimi na gyaran zuciya to ka gina wannan aikin naka da wannan karantarwa taka a bisa bin alkur'ani da sunna wayan hauna amma kharaja an dalika kuma suna hana mabiyansu daga duwar abu da ya fita daga wannan kama amarahumullahu war rasul kamar yadda Allah da manzo suke umarni da abu shari'a Allah abu shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kalamuhum fi dalika kathirun muntashir zantukan limaman sufaye masu bin Allah masu bin sunna mun karanta su da a baya da yawa akan wannan cewa suna cewa abu Allah ka abu sarrai mithlu qawli Salim ibn Abdullah Tustani kawo magana Salim wannan magana malam ya maimaita ta ba ɗaya ba biyu ba cikin kafin cewa kullu wajdin la yashhadu lahu alkitabu was sunna fa huwa batil duk wani wato wajadin wani wani yanayi da za a shiga ko wani abu da za a riska amma wanda ya zama ba shi da goyon bayan alkur'ani da sunna ta ce to wannan barna ce duk wani yanayi da wani sufi zai kawo na wani abu da yake so a dinga yi ko wani abu da yake yi ko wata hai'a ta zikiri ko wata hai'a ta motsi irin raye-raye da suke da sauransu to inda aka bincika babu shi alkur'ani babu shi a sunna to barna ce wanda ita ce ka'ida game da kowane abu da mutum zai yi da sunan addini in ba shi da goyon bayan alkur'ani da sunna a kai to barna ce kawai a batta shi yake za mu saurara ana saboda kullum lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah